إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwarmu a wannan masallaci mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala da bin ci gaba da karatun wani littafin mai albarka na sunan abi dawud a majalisinmu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna sha bakwai ga watan ramadan hijira daga makka zuwa madina 1445 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shi ne darasinmu na 84 a cikin kitabu zakati kahin mu ci gaba takin karatunmu na yau shi ne نزلناها هنا ثم ارتحلنا كذا الدنيا نزول وارتحال يظن المرء في الدنيا خلود خلود المرء في الدنيا محال نزلناها هنا ثم ارتحلنا كذا الدنيا نزل وارتحال يظن المرء في الدنيا خلود خلود المرء في الدنيا محال ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa mun je nan mun dawo mun je nan mun dawo ya ce haka duniya take mu je mu dawo ne yace yazunnu almar'u fi dunya baqa'un ko khuludun khuludul mar'i fi dunya mahalun mutun yana tsammanin kai ka wanda yake zai tabbata ma'ana mutun yana tsammanin a rayuwa akwai tabbat akwai tabbaci na rayuwa ta hal abada alhali kuma tabbatar mutum a duniya mahalun abu ne wanda baya yiwa abin da yasa na bude da wannan baitin shine yanzu muna bisa hanya za mu je masallaci wajen hudu ba nan uwa malam abdullahi ke bani labarin wanda ya rasu sauran da aka yi ta'aziyya rasuwar da aka musu kwanaki muka mishi ta'aziyya yake bani labarin yaron da ya rasu yace saurayi ne yace dan shekara nawa yace 25 26 a a abokin kuma ne ko to kun gani ga sunan zamne saurayi ba mutuwa da ta yi wa'azi kawai mutuwarwa saurayi domin samari da yawa ganin suke akwai sauran mi akwai sauran rayuwa ko ana ta gorin za a yi aure za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza shi kenan sai kaji mutuwa ta zo ta yi caraf da kai to daɗin abin shi ne ya samu yabo mai kyau shi na sarkin da kan shi yake bani labari duka mutanen anguwa suna yaba da halin shi dan yaro ne wanda baya da kwaramniya irin ta samari kuma yana da iyaye wanda shi ke yana da yannu amma yanda yake taimaka ma iyayen ko yannan nashi ba su taimakawa ga kokarin in aka ce abu na addini na masallaci shi ke yana daga cikin masu kula na gaba gaba akan ɗawainiya cikin wannan zamu iya cewa yama kansa shi dama haka ake so mutum ko da yaushe ya kasance a cikin shiri na ko ta kwana mutuwa baka san lokacin da za ta mi ba za ta iso ka kana ganin sai nan da shekara kaza alhali kuma ashe lokacin ya kusa kinan mu kasance ko da yaushe a cikin shiri na wannan mutuwar shi yasa ibnu umar yake cewa idza amsayta fala tantaziru as-sabah wa idza asbahta fala tantaziru al-masa in ka waye sahiya to kai tsammanin baka daga cikin masu ganin marece in ka mareta kai tsammanin baka daga cikin masu mi su ganin sahiya wannan shine kenan ya kasance lokaci zuwa lokaci muna tuna mutuwa muna tuna ƙarshen rayuwarmu shi yasa Umar yana daga cikin zobensa da yake sawa sai masa rubutu akan me yake da suna akan zoben me aka rubuta akan zoben inna fil mauti la ibra ya kai umar mutuwa fata ishe ka wa'azi da ya kalli zoben sai ya hoshe da kuka kenan mu yi kokarin shiri kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka dhil jalali wal ikram muna fatan Allah ya muna rahama ya ba mu ikon yin guzuri wanda zai tsayar da mu domin ba mutuwar ba shine abin da za a isko ni bayan an mutu kuma mu yi kokari mu kyautata mu'amala da wanda muke zaune tare da su dan in suka muna kyaukyawan kyaukyawan zato suka yi muna yabo na alkhairi to wannan alkhairin za mu gane shi kamar yadda zo a hadisi shahararre an biya da wata gawa gaban manzon Allah sai mutane suka fara yabon wannan mutunan suna kai mutunan kirki Allah ya ji kanshi sai manzon Allah ya ce washabat ta tabbata aka ƙara wucewa da wata sai mutane suka ce a mun huta azabatu ai mutunan banza ne kai baya da kirki wazo Allah ya ce wajabat sai Umar ya ce ma wajabat me wajabat an biya da wancan mun ce kaza an biya da wancan kace wajabat yace hadha asnaytum bihi khairan fa wajabat lahu aljanna wa hadha asnaytum bihi sharran fa wajabat lahu an-nar wannan kun yi masa yabo na alkhairi sai aljanna tabbata a kansa wannan kun yi masa yabo na sharri sai wuta ta me ta tabbata a kansa a ƙarshe sai manzo Allah ya wata magana ya ce antum shuhada'ullahi fil ard ku mutane ku ne masu shaidun Allah a ban ƙasa in mutane suka yi maka shaida da alkhairi to da yardan Allah za ka ga alkhairi kenan mu kasance masu kyauta mu'amala da wanda muke tare da su don su muna kyaukyawan zato su muna yabo na alkhairi bayan mutuwa mu Allah ka muna kyaukyawan kyaukyawan ƙarshe za mu tashi babu haƙƙin sa'il babu mai bayani akan haƙƙin sa'il alhaki na mai roƙo mana in mutum ya roƙe ka to akwai wani alhakin shi akan ka me wannan alhakin حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل حدثني يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حبيس حسين عن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس mai roƙo yana da haƙƙi na a bashi ko da ko akan doki ya zo حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن شيخ قال رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ما أن رونا حديث علي كتوى من الله ياتي mai roƙo yana da alhakin a biya masa abin da ya zo roƙo ko da ko a bisa kan doki ya zo me yake nufi da ko da a bisa kan doki mana ko da a ce mai kudi ne domin su a lokacin su mai doki mai mine ne mai kudi ne domin shi doki asali ma talaka baya iya kiwon shi domin doki abin da kake ci shi zaka mai shi zaka ciyar da shi in hatsi kake ci shi zaka bashi ana gane da kyau ko babu tabbar da ke da wahalar kiwo kamar doki to da ka ga mutum da doki ana gane da kyau ko to ya hi karhin abin da zai ci ana ganin da kyau ko to sai dai wannan hadisin bai inganta ba da ya inganta kenan duk wanda ya zo roƙo wurinka dole yana da ko bai da inda ya roƙe ka kame ka bashi bai inganta ba da'ifi ne حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم tana daga cikin wanda suka yi mubaya ga manzon Allah annaha qalat lahu ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alayka Allah ya maka salati innal miskina la yaqumu ala babi miskini yakan tsaya a kofata fama ajidu lahu shay'an u'tihi iyyahu sai in rasa abunda zan bashi فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله يجي متى إن لم تجدوا إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده idan biki samu abun da zaki bashi ba sai dai konannen kohoto shine zilfan muharrakan konannen kohoto fadfa'ihi ilayhi fi yadihi to ki bashi shi a hannunsa ana gane da kyau ko wannan hadisin kenan wata mata ce tambayi manzo Allah maroki yana zuwa a gidanta sai ta rasa abin da za ta bashi sai manzo Allah ya ce duk dai ko mi kika samu ki bashi ko da ku malku ne da aka dawa da ya kone ki bashi kada ki bari ya koma mai hannu biyu ana gane da kyau ko wannan hadisin abin da yake karantar da mu shi dai ne kada mu raina abin da zamu bayarwa akwai wanda zaka ga suna so su sadaka amma sai su rika tsammanin abin da za su bada kaɗan ne to kuma sai a yi bi babu baka yi sadakar ba kuma sannan abin baka yi amfani da shi ba kenan in dai abu kasan zai iya amfanar wani ko mirishin darajar sa kana niyya kai sadaka da shi kai sadaka da shi yanzu mu kare ke hudu ba daga cikin kurakuran mutane a bangaren sadaka shine tahqiru sadaqati wa taqliluha raina abin da mutum zai bada na sadaka ko kuma ganin abin yayi kadan manzo Allah ya ce ittaqillaha walau bi shiqqi tamra kurar dan barin dabino ne ka kare kanka wuta da shi ta hanyar kai sadaka da shi wannan shine kenan kenan dai a takeice in mutum ya roke ka ka bashi ko makiyinka ne ya roke ka in kana da dama ka me kai bashi akwai wani karin magana na Hausa suke cewa kan rake abun ba maki ba na ita rake yana daga cikin abin da ko maki yana daga cikin abin da ba a marowar maki ita kun san hikimar da ta suka ce haka kan rake abin ba maki domin ita rake da mutum ya fara galbata to duk abin da yake cikin ranke sai ya huddo shi ana gane da kyau ku to kenan in makin ka zo sai ka bashi rake ya bude duk abin da ke cikin zuciyarsa ya ta faɗa maka kenan asirin shi zai tonu ko shine ma'anan kan rake abin ba maki babu sadakati ala ahli zimma babu mai bayani akan sadaka ala ahli zimma akan ma'abuta zimma su ne kafiran amana mana kafiran da suke zama a ƙasar musulmai su ake cewa ahlu zimma wanda kuma musulmai suka tsirata daga cutarwarsu to har ya halatta yi musu sadaka حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش تجي أسماء تجي ما أي فيها تازو راغبة معنى تنا قدين تهددني في عهد قريش أتكون وسو جماعة قريشاوة دسكزو ومدينة وهي راغمة مشركة alhali ita ragimatun ma'ana ba musulma bace mushrikatun kinan ragimatun ba musulma bace kuma tana kyamar musulunci mushrikatun mushrika ce fa qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah inna ummi qadimat alayya ma'aifiyata ta zo mini wa hiya ragimatun mushrikatun alhali ragimatun tana kyamar musulunci mushrikatun ko mushrika afa asiluha shin in sada ta ma'ana in bari ta ta hadu da ni in yi mata biyayya na abin da ya kamata na taimako in mutum in mutum zai in ma'aifi yazo zai koma qala sai manzo Allah yace na'am fasili ummaki eh ki sada zumuncin ma'aihiyarki eh ki taimaka ma ma'aihiyarki eh ki har ki gana da ma'aihiyarki ana gani da kyau ko wannan babin me yake nuna muna ma'aifa ashe ko da ba musulmai bane suna da haƙi akan mu na mu kyautata musu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ba a ce walidaini musulmai ne ba ba a ce walidai iyaye musulmi ba iyaye katan aka ce matukar dai iyayenka ne to dole ka kyautata musu ka musu biyayya a cikin abin da yake ba na sabon Allah ba kenan dai taimaka ma wanda ba musulmi ba a musulunci ya halatta asali ma ana son haka shi yasa a zakka ma daga cikin waɗanda ake ba zakka a musulunci akwai almu'allafatu qulubuhum wanda ake lallasa zuciyoyinsu dan su musulunta daga cikin su ana ba su zakka ma'ana wannan ba musulmi bane amma ana so ya musulunta ana gane da kyau ko sai a rika bashi zakka dan saboda mai yiwa wannan abin yasa yayi sha'awar musulunci kenan dai wanda ba musulmi ba ana taimaka mishi ana mishi sadaka babu ma la yajuzu man'uhu babu bayani akan abun da baya halatta mutun ya hana shi ma'ana abun da baya halatta mutun ya yi rewar shi in an roke sa حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة ونمتني دقا تكن بنو فزارة عن أبيه أن امرأة يقال لها بحيسة دقا وتمت أنا تمت بحيسة سنة وتا صحابية بحيسة أنا قان دكيوكو كو تابعة عن أبيها daga ma'aifinta qalat tace ista'zana abi annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aifina ya nemi izini fa dakala bainahu wa bain qamisi ma'ana ya nemi izinin ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa dakala bainahu wa bain qamisihi fa ja'ala yuqabbilu wa yaltazim ana bashi izini yana shiga sai ya rika sai ya rungumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da rigarsa yana sumbatarsa ma'ana yana shiga yana ganin manzon Allah sai ya rungume manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan farin ciki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma qala sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah mashay'u alladhi la yahillu man'uhu menene abun da baya halatta a yi rewar sa qala sai manzon Allah yace alma'u sune ruwa baya halatta a irewarsu qala ya nabiy Allah ya ma'aikin Allah mashi'ul ladhi la yahillu man'uhu bayan shi kuma menene abin da baya halatta a irewarsa qala sai ce al-milhu gishiri qala ya rasulullah mashi'ul ladhi la yahillu man'uhu qala an taf'ala al-khayra khairul lak kai komi ma kada ka hana kai alkhairi shehi alkhairi ana gan da ke ku ma'ana yana tambaya me ba halatta in bada kaza me ba halatta a hana kaza kai komi in kana da aka roƙe ka in kana da dama ka bayar shi yake alkhairi idan ba sai an yi tami ba ba sai ai ta zano ma wasu abubuwa daban-daban ba wannan riwaya tana da rauni amma akwai riwayar da take kusa da wannan ma'anar na ruwa suna daga cikin abin da ba a harewar su da wuta ni ce ma in ba in ba azabtacce ma me zai sa mutum ya yi rewar wuta sai inda mutum yana masu tsoron a kashe musu wuta kamar masu tuye ko sai haka misali tana tsoron wajen kiba a kashe masa wuta to a wannan lokacin ya halatta ta hana domin la darara wala dira amma in dai kiba zai ba zai kashe miki wuta ba misali mai gashin nama mai gashin nama dan ibi wuta me zai ragewa eh to kaji su masallaci gare su to sai wasu 'yan bid'a suka so su hara shehi da kyallansu ana gani da ke ko na su yi bidoyinsu sai suka hana musu to yanzu in za su sama masallaci wuta akwai sararin wuta da ake sawa an je ɗiba sai su hana ana gani da ke ko wai da hana su shiga masallaci su kuma su kuma sun hana wuta to kun je da abu ana gani da ke ko to wanda shine kenan kenan wuta da ruwa ba a arewa su sai in kaji tsoron a cutar da kai babul mas'alati fil masajid abin da yasa ba a rewar su kuma saboda abubuwa ne wanda suke ana tsananin bukatar su ana gane da kyau ko ana tsananin bukatar su kuma abubuwa ne masu saukin samu to abin da Allah ya hore da sauki kenan bai kamata ba a ce an hana wa mutane babul mas'alati fil masajid babi dangane da roko a masallatai eh tambaya ba roko ba tambaya kaman ka tambayi wani abu ba roko ba domin mas'ala tana zuwa da ma'anar roko tana zuwa da ma'anar tambaya حدثنا بشر بن آدم حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن عن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya ce hal minkum ahadun at'ama al-yawma miskinan a yau daga cikin ku akwai wanda ya ciyar da wani miskini fa qala Abu Bakar sai Abu Bakar ya ce dakaltu al-masjida Abu Bakar ya ce eh na shigo masallaci ni gani eh na shigo masallaci fa idza ana bi sa'ilin yas'alu sai gani sai gani da wani mutum yana roko a to kenan kun ga duka ma ma'anan ta shiga ciki ma'ana ta roƙo da tambaya duk sun shiga a cikin matsala kenan kenan ina zuwa sai na ga wani mutum a bakin kofar masallaci yana roƙo yas'alu yana roƙo fa wajadtu kisrata khubzin fi yadi abdurrahman to ina tare ina tare da ɗana abdurrahman shi kuma ya hoto da guntun burodi sai na amshi wannan guntun burodin na ba wannan mai roƙon فأخذتها منه فدفعتها إليه نعم شو النمبرود نباشي سيدي وانا الرواية بات الإنغانتا با رواية دات إنغانتا شيني وترانا منذ الله صلى الله عليه وسلم يا تنبي صحابي أتكي بأبينا با مسلاتي نكو مسلاتي با أنا زمينا زمن تعبد صحابي سيتي مسو أيكم أصبح اليوم صائما waye daga cikin ku ya waye gari yana azumi kowa ya shiru sai abubakar ya ce ana ya rasulullah domin ba lokacin ramadan bane ni ya ma'aikin Allah sai ce wa ayyukum yawma wa ayyukum al-yawma ittaba'a janazatan waye daga cikin ku a yau ya ziyarci wata gawa eh aka yi aka yi aka yi ma wata gawa sutura tare da shi kowa ya shiru abubakar ya ce ana ya rasulullah sai ce ayyukum al-yawma ada maridan waye daga cikin ku a yau ya ziyarci wani maras lahiya kowa ya shiru abubakar ce ana ya rasulallah ni ya ma'aikin Allah ya ce ayyukumul yau ma'at'ama miskinan waye daga cinku a yau ya ciyar da wani miskini kowa ya shiru abubakar ya ce ana ya rasulallah ni ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya ce majtama'at hadhihi al-khisali fi yawmin fi rajulin illa adkhalahu Allahu al-janna duk mutunan da ya hada wannan abubuwan guda hudu a rana guda to wa'annan abubuwan dalilin su Allah zai tashi aljanna ana ganin da kyau ko abubuwa guda hudu ka tashi da azumi ka je makabarta a yi a yi mota gawa sutura da kai a yi mata sallah a turbuɗe ta tare da kai ka wuce likita ka ziyarci wani maras lahiya sannan kuma ka samu wani abu ka ciyar da wani miskini abubuwa guda hudu ka haɗa su a cikin ini manzo Allah ce dalilin su Allah zai sanya ka aljanna kuma abubuwa ne masu sauki ba kuma wannan abu ba abin da yake nuna muna ashe shi azumi mutum yana shin ba rakunci ake soye ba domin ku ji wata azumin ka ne duk zaka yi mi zaka yi wa'annan abubuwan ana gani da kyau ko yanzu wanda ke aeroport yazo ziyara wani da azumi hospital national ya komo me yake da suna yantala a yi kaza da shi ya biyo kasuwa ya samu abin da zai ciyar da miskini ya je anguwarsu ya sa a dafa abinci a kama miskini kuma yana azumi ana gani da kyau ko na ko ba dan uwanka bane ayyukum zara al-yawma zara maridan aka ce kenan yazo da na kira ko ba dan uwanka bane ka ziyarce shi ana gane da ko ina ba ku shawaran kada wani daga cikin ku yi saki ya mutu bai wannan abun ba ku yi kokari kamin ka mutu ka tabbatar da ka hada wannan abun guda hudu a cikin ini guda domin shi aljanna baka san daga cikin ayyukan ka ba wanne ne zai baka ita shi yasa shi mutumin kirki duk abin da ya ji labarin yana bada aljanna yana kokarin mi yana kokarin yin shi babu karahiyatil mas'alati bi wajhi Allah ta'ala babu yin bayani akan karhancin roko dan Allah ana gane da kyau ko misali ka ce ma wane dan Allah wane ba ne jika 20 makruhi ne don kaman kana so ka mi كتيل استاسلي حدثنا أبو العباس الكوري الكلوري, الكلوري حدثنا يعقوب ابن إسحاق الحضرمي عن سليمان بن معاذ التيمي حدثنا ابن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة باء روقو دن الله إن باء الجنة بقى. ana gane da kyau ko sai dai wannan hadisin bai inganta ba ana gane da kyau ko bai inganta ba asali ma yana daga cikin abin da musulmi ke roko dan Allah ana gane da kyau ko fattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham kenan ya halatta kai roko dan Allah amma sai dai in ka san abu ne wanda yake mai wahala mutun ya maka kada maka ma hada shi da Allah domin shi musulmi an hada shi da Allah yana kokarin yame kiran in kace dan Allah kaman kana so ka cila ta sai dole sai yayi babu atiyati man sa'ala billahi ba wanda yayi roko dan Allah ana gane da kyau ko kinan kaman nan malam ya kawo babi ya kawo hadisi da'ifi sai ya kawo hadisi ingantacce wanda zai nuna muna halaccin yin haka ma'ana ka ce dan Allah a bani kaza kenan bayan bayani akan ba ba ba, ba wanda ya roko dan Allah حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فاعذوه duk wanda ya nemi tsari da Allah to ku bashi tsari wa man sa'ala billahi fa'atuhu wanda ya roƙa dan Allah ku bashi wa man da'akum fa'ajibuhu wanda kuma ya gayyace ku a wani abu ku karba masa wa man sana ilaykum ma'rufan fakafi'uhu duk wanda kuma yayi muku wani abun alkhairi to ku saka masa fa in lam tajidu idan ba ku samu ba ma tukafi'uhu ma tukafi'unahu idan buku samu abin da za ku saka masa da shi ba fad'u lahu to ku yi masa addu'a hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu hatta kun ga kamar kun saka masa ana ganin da kyau ko kinan da yan magana suka ce yaba kyauta to ku yi ana ganin da kyau ko a wannan hadisi manzo Allah yake cewa idan mutun ya roke ku dan Allah in kuna da ku bashi haka kuma idan mutum ya muku wani abun alkhairi ku saka mishi ku yi masa tukuici idan ba ku samu abun da za ku yi masa tukuici da shi ba to ku yi masa addu'a daga cikin addu'a da za ku ma mutum jazakumullahu khairan manzo Allah ce duk wanda ya maka abun alkhairi kake jazakallahu khairan to ka kai makura wajen wajen biya wajen kyautatawa wajen wajen ba da tukuici amma an hiso a ba da tukuici hissi kun san tukuici kala biyu ne akwai hissi akwai ma'anawi ana gane da kyau ko meye hissi shine ka hudda wani abu ka bada wani mutum ne kai yadduwa sai tsuntuwar wannan yadduwar da kai alkhairi ne maka ko to yana da kyau manzo Allah ya ce in mutum ma alkhairi ka saka mishi to ka hudda kai ma wani abu sai ka bashi wannan shi aka yi so baka samu abin da zaka bashi ba to sai ka ce jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi na gode ka mishi addu'a ta musamman to in kai haka manzo Allah yace ka saka mishi babu rajuli yukhriju min malihi babu mai bayani akan mutunan da zai hudda dukiyarsa gaba ɗaya sadaka da ita shine ma'anan babu rajulu yukhriju min malihi ay babu rajulu yatasaddaqu bi kulli malihi حدثنا معناها يا هلت متين صدقه daga badin dukiyarsa حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن اسحاق عن آسم بن عمر بن أتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب منا وجماعة الله سيولي متنيزو da zinariya mai yawa kaman girman dan koye faqala ya rasulullah sai ya ma'aikin Allah asabtu hadhihi min ma'adinin fa akhastuha wannan zinariyar na samo ta ne a wani ma'adani na gino ta ne a wani wuri sai na doko ta fa hiya sadaqatun ga ta na bada ta sadaka ma amliku gaira hakun bani da komai in ba ita ba ita kadai ke gare ni amma nayi sadaka da ita fa arada anhu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya kawar da kai daga gare sa ya kyale sai ya kawar bai shi ba thumma atahu min qibali ruknihi al-ayman sai ya komo a bangaren sa na dama fa qala mithla zalika ya ƙara faɗin irin haka ya ƙara maimaitawa fa a'rada anhu manzon Allah ya kawar da kai thumma atahu min qibali ruknihi al-aysar ya zo bangaren hagum fa a'rada anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah da ya kawar da kai ya kawar bai shi bai kyale shi ثم أتاه من خلفه sannan ya ƙara zuwa bayansa fa akhadha rasulullah sai manzo Allah ya karbi wannan bumbun na zinariya fa qazafahu biha manzo Allah ya jehe shi da wannan zinariyar ce falau asabatu la awda'atu aw la akarat la la akaratu da a ce wannan zinariyar da manzo Allah ya jiwa mishi ta same shi to da ta ji mishi shine ma'anar la'auja'atu duk ma'anar su guda la'akaratu da ta hoshe masa kai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ya'ti ahadukum bima yamliku mutun zai zo da dukiyarsa gaba dai fa yaqulu hadhihi sadaqatun yace wannan sadaka ce thumma yaq'udu yastan yastakifu nasa sannan ya zo ya zauna yana roƙon mutane khairu sadaqati ma kana an zahri ginan ma sadaka mafi alkhairi ita ce wadda aka yi bayan an wadatu حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق إسناده ومعناه زاد خذ أنا مالك لو جدو يكا لا حاجة لنا به بامو بكاتتا وانا حديث بإن انتبا da ka ji ma yanda aka siffanta manzo Allah ya mu'amalanci zaka yi zaka yi manzo Allah baya daga cikin ɗabi'unsa keta domin kaga a cikin wannan kawo akwai miko akwai kama akwai keta ko mutum ya kawo sadaka kuma a ɗauki sadaka a shehe shi da ita hada ma yana samun shi mishi kai tun kayan maka kara karatun hadisi ya kamata kai shakkan ne kai shakkan hadisin ko yawwa na abdu hadisin bai inganta ba ana gane da kyau ko irin wannan hadisin in su in su abdu da jabbar suka ji shi to an shiga uku inda an ce sahihi ne to da an shiga uku ana gane da kyau ko domin da sahihi ma ya aka kwashe balantana ba sahihi ba to wannan hadisin bai inganta ba kenan malamin ya kawo shi a cikin wani littafi ne dai nuna mana in ka ji wannan hadisin to i wurgi da shi kamar yadda aka ce an yi wurgi da wannan mutumin kai wurgi da shi zuwa ga wanda ya faɗi hadisin amma in ya ce ya ingantawa kenan banda ni cikin nan ce muku bai inganta ba حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد سمع أبا سعيد الخدري يقول يا جاء أبو سعيد الخدري ناشوا دخل رجل المسجد ونمت ياشق مسلاتي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا ثيابا سيما زاء الله يؤمر متاني سي صدقة تفافي فطرحوا سيسكرك أجيه تفافي سنة صدقة رسول فأمر له بثوبين sai manzo Allah ya umarni a ba wannan mutumin kaya guda biyu sun mahassa ala sadaka sannan sai ya ƙara kwadaitarwa akan ayi sadaka faja sai shi ma wannan mutumin da aka mishi sadaka ya zo fataraha ahada thawbaini yayi sadaka da ɗaya daga cikin tufafin da aka bashi fasaha bihi sai manzo Allah ya masa tsawa wa qala sai ce khudh thawbaka dauki kayanka ana ganin da kyau ko حدثنا عثمان بن أبي شيبة bari mu ƙara bayanin wannan hadisin na azurwa ya biyu ce wani mutum ne ya shigo a masallaci sai manzo Allah ya lura da kayan da suke shaye cirarri ne ma'ana ga dukkan alamu bai da kaya cirarrin kaya har ma ba su iya rihe jikin shi gaba ɗaya ba da manzo Allah ya ga tausansa sai ya tashi ya ce jama'a ku yi sadaka ta tufafi sai mutane suka rika kawo tufafi aka yi sadaka sai manzo Allah ya hudda kwamfili guda biyu tufafi guda biyu ba wannan mutunan ya ce gashi sai manzo Allah kuma ya ƙara cewa ku ƙara yin sadaka domin akwai wasu daga cikin masu buƙatar tufafi sai wannan mutunan cikin tufafin da aka bashi kuma sai hudda tufa guda hidda kwamfili guda ya aza sai manzo Allah ya ce duji kayanka kai da yanzu muka ba kuma zaka ba wani Allah ga da ke ku to wannan shine kenan حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الصدقة ما ترك جنا أو تصدق به عن ظهر جنا ما في الخير صدقة إذا تي صدقة دعكي بايا أن وداتو وابدأ بمن تعول كما إن ذاك صدقة كفارة دواندا ciyarwarsa take a kanka shine man ta'ulu min al-iyal ma'ana man nafaqatuhu takunu alayka wanda yake wajibi ka ciyar da shi wannan hadisin laysa ala itlaqi akwai masu buga dalili da wannan hadisin su ce ai sadaka ma an ce wadda tahi alkhairi ita ce wadda bayan ka wadatu to ya zaka yi da fadin Allah madaukakin sarki wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa Allah ya ce mutanen kirki suna hana ma kansu abu koda suna buƙatar shi sai su ba wasu amma sai kaji mutum ya ce ai manzo Allah ke sadaka mafi alkhairi tace wanda kai bayan ka wadatu daga abun bayan ka baka da buƙatar abun wannan hadisi manzo Allah ya faɗe sa ne ga wanda ya so yi sadaka daga dukiyarsa gaba daya ana gane da kyau ko to sai manzo Allah ya masa ya faɗa masa wannan maganar kenan nan manzo Allah ya faɗe sa ne dan jan kunne ga wanda zai cewa yayi sadaka da dukiyarsa game gaba ɗayanta ana gane da kyau ko kenan an hana mutum ya hudda kuɗinsa gaba ɗaya ke zai sadaka da su musamman in yana gab da mutuwa wannan shine kenan don mafi yawanci in mutum ya sadaka da dukiyarsa gaba daya sai ya zamanto wanda ya kamata a ce ya ba sun koma suna bukata ko kuma kamin ya mutum ma yayi nadama ana gani da kyau ko wannan shine kenan mana mai yi nadamar mi ma ya sai sadaka da dukiyarsa gaba daya kaga ko da kai nadama ga wani aikin alkhairi da kai shi kenan abin ya lalace kai wani alkhairi kuma koma nadamun mimma ya sa kai shikenan ladar abun ta lalace domin anniyatu al'ibadatu yutlabu fiha al-jazmu la taraddud ibada ana so mutum lokacin da zai yi ta da kwakwaran niyya ba tare da koma baya ba babun fi rukhsati fi zalika babu mai bayani akan sauki da aka yi ma'ana akwai wanda aka yi ma saukin yayi sadaka da dukiyarsa gaba daya حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن أبي الزبير أن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل دقتكين صدقة وتشي تهيكو وتشي قال سيتي جهد المقل كوكرم مي كدن وابدأ بمن تعول أما إن ذاك صدقة كفارة دوان ليكي تير وكتكي أكنسا cirowarsa ta ce take a kanka kenan an tambayi manzo Allah sadaka wadda ta sai ce juhudul muqil ma'ana kokarin marashi abinda ake ne kokarin marashi shine mutum ne wanda abin da ke gare shi kaɗan ne amma kuma za a roƙa ya mi ya hudda ya mi ya hudda ya bada kawar misali mutum ne ke dala arba'in a cikin aljihu aka roƙi yin sadaka sai ya huda dala ashirin ya bada to wannan shi ake ce ma juhudul muqil ita ce sadakar da ta yi kenan ya yi mutunan da yake da jika ɗari aka nemi sadaka sai hudda jika ko jika biyu ko jika uku ya bada ya yi shi don shi wancan yana da da yawa shi kuma wannan mai gare shi kaɗan ke gare shi amma duk da haka ya shi ƙarfin zuciyarsa ya ya hudda ya bada domin lokacin da ka yi sadaka tare da kana son abun to kamar ka yi ƙarfin shaidan ne domin a shaitanu ya idu kuma alfaƙara wa ya murukun bilfasha shaidan a koda yaushe zai rika umurta ka da daga hana shi kai in ka bada haka na da bukata in ka bada haka za in ka bada za ka rasa na shafshaf za ka rasa na mega ana ganin da ke go to wannan shi ne kenan حدثنا أحمد بن صالح وأثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه قال حدثنا الفضل بن دكين حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق وترانا موضع الله يا أمر شمو دموي صدقة أنا قاني لشوكو فوافق ذلك مالا عندي سيوان اللوكة يدي دي إنا دوت دوكيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتلك يقول فقلت اليوم فقلت اليوم أسبق أبا بكر سينتي أيوكو سينا هي أبو بكر معنى سينا هي أبو بكر زبا صدقة إن سبقته يوما domin babu ranar da na taɓa yin shi shine haka ne za a fasarawa kullum abubakar shi ke yi na wajen ba da sadaka to yau ko sai na hita abubakar sai na wuce abubakar wajen ba da sadaka mai yawa fajitu bi nisfi mali sai na je dukiya ta gaba daya da nake na raba ta biyu na kawo fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa ma abqaita li ahlika duk wannan dukiyar to mi ka baro ma iyalinka qultu mithlahu sai nace ai irin wannan na baro musu ma'ana kwatankwacin abin da na kashi na baro musu sai manzo Allah ya ce to madalla kala ana nan umar na jiran ya ga abubakar ya kawo wanda bai kai nasa ba wa ata abubakarin bi kulli ma indahu sai ga abubakar ya kwaso gaba ɗayan dukiyar ya kawo tashi bi kulli kulli kulliya ko fa qala lahu rasulullah sai manzo Allah ce ma abkai to me ka baro ma iyalinka duk wannan dukiyar qala yace abqaitu lahumullah wa rasulahu na bar musu Allah da manzonsa qultu Umar yace a wannan lokacin nace la usabiquka ila shay'in abadan zo da yau na sara maka da yau na sara maka ba zan taba wuce ka ba a wajen alkhairi wannan me yake nuna mana yanda sahabbai suke da ganganto wajen mi kuma haka ake so fastabiqul khairat Allah yace fastabiqul khairat ku yi gaugawa wajen ayyukan alkhairi shi yasa ma ka'ida a wajen malaman fiqh suke cewa al-itharu bil qurbi makruhun wa fi ghayrihi mahbubun ka rika tura wani wajen aikin alkhairi kai kana ja baya makruhi ne amma in al'amari na duniya ne to ana son haka ana gane da kyau ku kenan al-itharu fil umuri dunya mahbubun wa fil umuri al-akhirati makruhun ana cika sahu kawai sai kace wani bismillah sahun gaban bai cika ma da bismillah to kai makruhi kai ba ta sallah da sahun harko ne to mutanen kirki da gangantu suke nan ba abin ga amma an ka tuwo kaga in kun ci ku bai sa amma wani bismillah aini na ciwo to na koshi alhali baka ci komai ba dan shi ya mi ya koshi to wannan kayi mahbubun kayi abin da ake so kuma zaka samu lada shi ake jima isari da shi ne ke sabani ne muke ana gan da kyau ko to wannan shine kenan eh shi akwai akwai kuma maslaha saboda misalin ya kasance wanda kake kusa da shi ma'ilmanci ne wanda ya hika ilimi malami ne misali to shi kuma dama a sahun farko waɗanda aka yi so su zamanto a gaba-gaba su ne ma'ilmanta liyali ne minkum ulul ahlami wannuha haka manzo Allah ke cewa in za a taho sai ce wanda za su bi mini baya su kasance su ne ma'abota hankali abinda ake gabatarwa a ga hankali kuma shine ilimi balagaggi masu hankali inan masu ilimi to in kai in kai haka nan ana gan da kyau ko dan saboda ka san yayi ka ka tura shi gaba dan aiki da wannan hadisin to wannan babu matsala akan shi ko kuma misali an ka ruwan arwalla kuma ana shirin ta da sallah kuma ga liman bai arwalla ba to a wannan lokacin me ya kamata kai a ka gabatar da liman yayi ko domin in babu liman ba sallah ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam babun fi fadli saqi alma amin ya rabbal alamin bai bayani akan falalar shayar da ruwa ma'ana sadaka kowace iri tana da muhimmanci amma babu wadda ta kai mi shayar da ruwa حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن سعيد أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الصدقة أعجب إليك من ظل الله وجه صدقة تهبرجك قال من ظل الله الماء صدقة رواه حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه kina wannan hadisin yana nuna sadaka wadda ta birge manzo Allah ita ce mi abinda kuke birge manzo Allah yana birgewa Allah ko to wannan shine ke dan me yasa aka ce sadakar ruwa ta haiku wace dan saboda ruwa su ne mafi muhimmanci a cikin me a cikin rayuwar mutum a cikin rayuwar mutum rayuwa ta duniya da kuma ta mi da kuma ta lahira ibada ta hiko wace da me ake yin ta da ruwa sai an yi arwalla ana gani da kyau ko haka rayuwa ma ita ma tana tsaya ba ruwa tura suka ce lo sai labi ko ruwa su ne rayuwa to wannan shine kenan Allah yake waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy wannan shine kenan to sai dai fa laisa alhadithu ala itlaqihi akwai lokacin da ba sadakar ruwa ta hiba yanzu misali yaro ne kaga yana tallafiya wata ga dukkan alamu kuma kaga yana jijewa sai kace kai amshi ka dubo doki tiya wata guda sha wannan sadakar da kai da kuma wanda je ka mishi kwana abinci wace sadaka ta yi ku gane misali na ku kuma kaga wani bawan Allah zamna a masallaci kusan randar ruwa ga dukkan alamu kuma kaga a dige da ka gan shi dai kaga yana cikin wahala sai ka ɗobo ruwa ga ga kwafkaci bismillah amshi sha ruwa da kuma wanda ya mace bismillah ga kwana abinci da Allah wace sarga ta yi wanda ba domin ruwan ai dama yana suna kusa da shi ko yanzu shi ba ruwan bane bukatar shi abinci ne bukatar shi kenan laysat ala itlafihi kenan sai a rika tara ana dubin me bakin gatari amma yanzu kaga misali wasu mutane cikin rana suna aiki irin masu sharan nan ana ganin da ke ko bisa hanya sai ka so fiya wata ka kawo mishi ana gane da kyau ku shi kuma wancan ya so mushuwar lotiskin nan ɗanzala ashirin ya bashi wane ne ya mahimmanci mai ruwa duk da wacce shi ashirin yake shi kuma wanda labirai yake na ruwan ya hidan ya himi ya hi bukatar su a wannan lokaci ana gane da kyau ko kenan wannan shi ake cima fikihu in kana da fikihu to zaka ga ibadar kama kana shi ranta yadda ya kamata wannan shine kenan مالك حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق أنا أقول قاعدة دمك كي بايا ودى ذات إيا شغا ونن ورن وازي سنا من ونن قاعدة kwanakin baya muka gai ka'idar alfadilu kad yakunu mafdulan بسبب فوات المصلحة عنه والمفضول قد يكون فاضلا بسبب اقتران المصلحة به abun da shi yahi yakan iya kasance kuma yanzu ba shi aka yi so ba sadakar ruwa ita ta hiko to amma kuma akwai lokacin da ba ita ta mi ba ba ita ta hi ba shine al-fadilu qad yakunu mafdulan yakan iya kasance ba shi yahi ba bi sababi fawatil maslahati anhu dan babu maslaha dangane da shi ke ana ganin da kyau ko sai kuma kishiyar haka ke مالك حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق الرجل عن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت أم سعد ما أي في سعد تارس فأي الصدقة أفضل وتي صدقة تهي قال الماء صدقة تروى قال فحفر بئرا سيجين ريجيا وقال سيتي هذه لأم سعد wannan ta ummu sa'ad ce ana gane da kyau ko kenan wannan a ma'aihiyarsa ce ta rasu ana gane da kyau ko kuma matarsa ce ta rasu da ta rasu sai yana so yi mata sadakatul jariya shine sai tambayi manzon Allah wace sadaka ce ta yi sai ce mata ta ruwa sai je gina rijiya ya ce wannan rijiyar na gina ta ne da sunan ummu sa'ad duk wanda ya sha ruwa lada ta tai a wajen wa a wajenta idan ko kai ma ma'aifi ka kuma aifinka ya rasu kana so ka musu sadaka jariya to daga cikin sadaka mafiya me gina rijiya in inda ake bukatar rijiya ne in famfo ne ko sa famfo inda ake bukatar sa malice haddathana ali ibn al-husayn ibn ibrahima ibn ishkaba حدثنا أبو بدر حدثنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالانة عن نبيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا دم مسلمين دا يتفاسر دا وني مسلمي وسطفافي على عري lokacin da yake cikin buƙatar tufafi ma'ana lokacin da yake tsirara baya da tufafi kasahu Allahu min khuduri aljanna to Allah zai tufasar da shi khudurin aljanna sunan tufafin aljanna ne yalbasuna min sundusin khudurin wa abqariyin hisan sune tufafin aljanna wasu kaya ne tsanwaye masu ɗaukan ido masu walkiya to Allah zai tufasar da shi tufafin aljanna wa ayyuma muslimin saqa musliman ala zama'in kuma duk musulmin da ya shayar da wani musulmi a lokacin da yake cikin shin kishirwa saqahu Allahu min ar-rahiqil makhtumi to Allah zai shayar da shi daga ar-rahiqul makhtum su ne malamai sun yi sabani dangane da arrahikul maktum wasu malamai suka ce ita ke giya ta aljanna wasu kuma suka ce a dai mashrubatul janna duk abun sha dai na aljanna ana ganin ki zuwa kice ma arrahiku almaktum an ketare wa ayyuma muslimin at'ama musliman min ju'in duk musulmin da yake da wani musulmi lokacin da yake jin yunwa at'amahu Allahu min thimari aljanna Allah zai ciyar da shi daga mi daga ‘ya'ya na aljanna ma'ana daga furwi daga kayan ligim kayan marmari na aljanna kutufu ha daniya ana ganin da kyau su ne mai yake da suna furwikin aljanna malam yace babun fil minhati fil manihati babi mai bayani dangane da almaniha abinda ake ce ma almaniha wata nau'in sadaka ce wanda zaka ba mutum asalin abin yayi amfani da shi ne ma'ana zaka ba mutum abu ne ba ka bashi shi gaba ɗaya bane a'a amfaninsa ne ka bashi yana shiga a cikin sadaka ta dabba ko kuma sadaka ta kayan gona misali ka ce ma mutum wani ga jardan kita nan ka rika amfani da ita baka ba shi ita ba duka amma dai furwikin da suke hitowa zai rika ɗiba yana ci ana gane da kyau ko ko kuma kana da saniya mafi yawanci ma an yi ɗallawa shi ga dabbobi kana da saniya sai ka ce wani ga saniya ta nan na baka ka rika shan nono ba ka ba shi duka bai rika tatsan nono yana mi yana sha ita ake ce mamaniha مالن يتي حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا إسرائيل حاء وحدثنا مسدد حدثنا عيسى وهذا حديث مسدد وهو أسم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون خصلة أبو بوا غدا أربعين a'lahunna manihatul anzi wadda mafi ɗaukaka daga cikinsu shine kyautar al'anz ita ce tumkiya kyautar tumkiya ma'ana ana nuhin ka ba da tumkiya don a riƙa shan nononta ma ya amalu rajulun bi khaslatin minha babu wani mutum da zai yi aiki da ɗaya daga cikin wannan abubuwan guda arba'in raja'a sawabiha yana mai fatan sakamakonsa wa tasdiqa maw'udiha kuma yana mai gaskata maw'udikinta ma'ana sakamakonta alƙawalin da Allah ya na ba masu sadaka illa adkhalahu Allahu biha aljanna fati Allah ya shigar da shi dalilin wannan aljanna قال أبو داود في حديث مسدد قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز sai muka kilga daga cikin wannan abubuwan guda arba'in. abubuwan da suke bayan manihatul anzi raddi salam mayar da sallama wa tashmitul atis da kuma cewa yarhamukallah ga wanda ya atushewa in yace alhamdulillah wa imatatil adha anit tariq da dauke abun cutarwa daga hanya wa nahwihi da makamantansu famastata'na an nabluga 15 khasla wajen da yake lugo ba mu iya mu kai abu guda 15 ba ana gan da ku ma'ana manzo Allah yake akwai abubuwa guda 40 ayyuka guda 40 wanda mafi girma daga cikin su shine mutun ya bayar da wata dabba ta shi kaman tumkiya ka bada kace a rika tata ana shan nono ba wai ka bada ta duka gaba ɗaya ba duk wanda ya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan yana mai yarda da sakamakon Allah to Allah zai shigar da shi aljanna to manzon Allah bai zano abubuwan guda 40 ba to su ne sahabbai meke da suna suka yi ta kai kawo ko tabi'ai suka yi ta kai kawo dangane da menene waɗannan abubuwan to su ne daga suka zano irin waɗannan abubuwan mayar da sallama tashmitul atish dauki abin cutarwa daga hanya ana gane da kyau ko babu ajrul khazini babu mai bayani akan ajrul khazin sakamakon alkhazin abinda ake cewa alkhazin shine wanda yake a kula da dukiyar wani shine alkhazin kenan mai tsaron mai tsaron dukiya ko mai gadi حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى واحد قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخازن الأمين للي alkhazinul amin ma'ana mai gadi wanda yake amintacce allazi yu'ti ma umira bihi kamilan wanda yake bayar da abun da aka bashi a ciki muwaffaran a yalwace ba tare da ya tauye ba tayyibatan bihi nafsuhu kuma yana bayarwa tare da farin ciki hatta yadfa'ahu ila allazi umira lahu har ya bayar da wannan abun zuwa ga wanda aka umurta a bashi ahadul mutasaddiqina mutasaddiqaini yana daga cikin masu sadaka ma'ana wannan hadisi manzo Allah yake cewa wanda yake mai tsaron wata dukiya sai mai dukiyar ya bashi wasu wata wasu kuɗi ko wani abu yace ya ba wani yayi sadaka da shi ga wani kaza sai ya isar da wannan sadakar kamar yadda aka bashi ita yayi sadakar da ita ba tare da ya rage ba kun ba tare da yayi bakin ciki ba me yasa shi ba a bashi ba aka ba wani kun san da yawa ana samu wannan matsalar sai a ba mutum yayi sadaka sai rika hasadar me yasa ba shi aka ba ba ana gane da ko to in kai haka kai asara to manzo Allah yake in ka bada yanda aka baka ka bayar kuma tare da kana farin ciki kana farin cikin alkhairi ya samu dan uwanka to kai ma kana da ladar sadakar da akai ana gane da kyau ko wannan shine kenan babul mar'ati tatasaddaqu min baiti zawjiha bayan bayani akan mace da za ta yi sadaka da abin da yake a cikin gidan mijinta ana gane da kyau ko mace za ta yi sadaka a gidan mijinta da kayan shi ko da wani abu nashi mai hukuncin wannan حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها إذا متي تتير كوتي صدقة daga wani abu na gidan mijinta ghaira mufsidatin ba tare da ta yi banna ba a wajen sadakar kana laha ajru ma anfaqat za ya kasance tana da ladar sadakar da ta yi wali zawjiha ajru ma iktasaba shi kuma mijinta yana da ladar nemo wanda ya tunda shi ya nemo har aka yi har aka yi sadaka wali khazinihi mithlu zalika haka ma shi ma wanda yake mai tsaron dukiya in yayi haka la yanqusu ba'duhum ajra ba'd kuma wani su bai rage ladar wani ana ganin da kyau ko amma sai da aka ga sharadi fa ba tare da tayi banna ba misali kai ne ka so buhun shinkafa ka kawo kuma matar ka ta doka sai kyauta da shi tayi banna ko ba zai banna ba tayi banna buhun shinkafa gaba ɗaya cikin wannan lokacin na tayi tauri a tayi banna ana gane da kyau kuke nan wannan wajen wajen bidar kiba ne a kiba ne a tonora ma ta dauki alhaki ma don buhun nan bata san da aka yi aka samu shi ba irin yan yaku bayu wanda buhun ma kana kokowa da shi kamin ka kashi gida an doka an yi sadaka da shi ka san akwai matsala kina ana nufin anan irin abubuwan da basu taka kara sun karya ba irin misali ta yi abinci sai ta hudda kwano a tura gidan wani irin wannan babu ne ana gane da kyau ko irin su ne ake ne حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبد السلام بن حرب عن يونس ابن عبيد عن زياد بن جبير عن سعد قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء لوكتن من ظن الله يما مات مبايعة قامت امرأة جليلة وتماتا دوغواتا تاشي شيني جليلة ka annaha min nisa'i mudar kaman dai daga cikin matan mudar take domin su ne masu siffa ta tsawo fa qalat ta ya nabiy Allah ya ma'aikin Allah inna kallun ala aba'ina mu nauyi ne akan iyayenmu wa abna'ina da kuma ƴaƴanmu abin take nuhi nauyi ma'ana dole ne iyayenmu su ciyar da mu dole ne ɗiyanmu su ciyar da mu qala abu dawud wa ura fihi wa azwajina ina tsammanin a cikin ruwayar ta ce da kuma da kuma mazajenmu nauyi ne akan iyayenmu da 'ya'yanmu da mazajenmu fama ya shillu lana min amwalihi to me ya halatta a gare mu mu ɗauka a cikin dukiyarsu tunda dole ne su ciyar da mu faƙala sai manzon Allah ya ce arratubu ta'kulnahu wa tuhdinahu shine ɗan dabino da za ta ɗoka ta ci ko kuma ta yi kyauta da shi abinda ake yi da abinci da za ta ci kuma ta yi mai ta yi kyauta da shi ƙala abu dawud al-ratubu al-khubuzu wal-bakulu wal-rutabu ya ce al-rutabu a nan yana shiga burodi ko masa duka suna ce mishi burodi a wajensu har masa duka suna ce musu burodi da kuma mai da suna biskit duka suna ce mishi larabawa suka ce alkhubuzu kada kai tsamanin burodi irin wannan namu shi kada duk abin da za a yi da gari da gari suna ce mishi suna ce mishi alkubuzu ha gurasa ko eh duka suna suna shiga a cikin burodi na'am yace wal baqlu da kuma al baql al baql sune dukkanin abubuwan da suke diya a ƙasa irin su dankali irin su doya do ana ce musu al buqul ana gane da kyau ko na'am kinan dai abinci ne ake nufi a nan warrutabu da kuma arrutabu na asalin ma'anar shi shine ma'anar dabino danye qala abu daud wa kadha rawahu thawri an yunus haddathana al-hasan ibn ali haddathana abdur razzaq kenan da aka ce matarka tana da haƙi dukiyarka akwai haƙi a cikin nata to ana nuhin abin da yake ciyarwa a gare ta amma abin da yake wajen haka misali matarka ta ɗauki kuɗinka ta sai mota ko ta ɗauki kuɗinka me yake da suna ta sai wani abu wanda yake baya daga cikin abubuwan da suke dole a rayuwarta wannan in ta yi ta yi swata ana gan da ke ko wannan shine kenan a in dai ba ka yarda ba to ina ga masu adashi da kuɗin sayayya ko ana gan da ke ko duk wannan wannan duka zalunci ne asali kuɗin sayayya ya ka bada su in ta sai abun da ba na sayayyan nan ba in ba da izinin shi ba to ta yi laifi sai da izini sai in shi ya ba ta izini in kin raga to matsala in ka ce in ta raga to sai a yi ta maka miya ba nama shi yasa ka kamata in an raga in dai ba irin masu so nama suna sa a firigo ba irin wannan malai ce haddasana alhassan ibn علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها idan mace ta yi sadaka daga cikin abin da mijinta yake samuwa yana kawowa a gida min ghairi amrihi ba tare da yayi umurni ba falaha nisfu ajrihi to tana da rabin ladarsa ana gane da kyau ko na'am حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها game da mace da za ta yi sadaka daga gidan mijinta daga abin da yake gidan mijinta qala yace la an tambaye shi yace a'a illa min qutiha sai dai idan daga cikin abincinta ne wal ajru bainahuma kuma lada a tsakanin su ne wala yahillu laha an tasaddaqa min mali zawjiha illa bi idnihi kuma baya halatta a gare ta ta yi sadaka da dukiya ta mijinta sai da izininsa qala abu dawud haza yudha'ifu hadisa hammamin wannan hadisin yana da'ifantar da hadisin da yake kai tsaye ko ba da izinin shi ba ta yi sadaka kinan wannan hadisi sahihun ne mawqufun sai dai lahu hukmun raf'i kinan magana wadda take tabbatata wadda ita malamai suke ittifaki akan ta لا يجوز للغير أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه وأن قائدة فقهية لا يجوز للغير أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه duk abun da ba naka ba baya halatta kai wani abu da shi sai da izinin mai shi ko ina wannan ka'ida tana shiga kenan ko mace baya halatta ta yi sadaka da abun da ke gidan mijinta sai da izininta sai dai a wannan hadisi kun ga ya nuna sai in ya kasance daga cikin abincin ta ne ma'ana abincin da ake badawa a yi to shi irin wannan babu laihi a kansa amma wanda ba shi ba baya halatta ta yi sadaka sai da mi sai da izinin mijinta ta ɗauki tufafin mijinta ta yi sadaka da su ba da izininsa ba baya halatta ko ta ɗauki kuɗin shi ta yi sadaka da su baya halatta sai da mi sai da izininsa ana ganda ke kuma hatsari ne mace ta rika yin haka ba da izinin miji baki abu kaza sai tsammanin ma ba sadaka ki kai ba ko ya ce miki ma barauniya ana gane da kyau ko to amma in kin nemi izinin sa to kin gani dai kin sabke nauyi wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam mu karanta wannan babin sai mu tsaya akan shi ko da yake yana da yawa ko yana da yawa ina tsammani lokaci yayi ko to kenan nan zamu dakata eh eh ka ba shi dama in muka ce in ka ba shi dama in ka ce in ka in kika ga abu ya dace ki ki babu matsala to wannan babu layi ina akwai izini yau wanda aka yi da hankalinta ko eh ba geliya ba ko na'am wannan shine kenan a takaicen uwa masu girma in Allah ya kai mu banda gobe za mu tsai da za mu tsai da karatu banda gobe kenan a lahadi ko ina lahadi za mu tsai da karatu da yardan Allah a lahadi kuma dukkanin wanda ya san yana da gudunmu da je bada a asusu na sabbin musulunta kina yana ai kokari nan zuwa lahadi ya bayar insha Allah kinan lahadi za a zo za a zo sami dimashkin za a zo kinan za a zo ya ka zo dimashkin nan ne za mu yi jawabi na ƙarshe mu nemi gafara da sauransu ana gane da ke ko wannan shi ne kinan na faɗi ne tun yau don saboda ɓangaren asusun sabbin musulunta insha Allah bayan shi kuma akwai wa'azi kamar da muka faɗi nan a ekwal tana nan yau yau kin nan ekwal tana nan joseph ki zargo yau insha Allah bayan la'asar wa'azi da buɗe baki kenan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله انا صالح انا لا هي سنوك دي هكذا وإياكم إن شاء الله إياكم